ta'ala ya ce la ikraha fid din babu tilastawa a cikin addini ai ala dukuli fi a bisa shiga shiga cikin addini babu tilastawa addinin musulunci bai ba da dama a tirsasa mutum sai ya karba ba a ba haka babu wani sai dai a kira mutum kafiri a gamsar da shi da hujjoji da bayanai idan ya gamsu da ra'in kansa sai a ci musulunci an gane wannan ko idza qada al-kafir li hukm al-islam wa kana min ahli dhimma idan kafiri ya risnawa hukunce hukuncen musulunci to sai ya zama daga cikin ahli dhimma akwai abin da ake cewa aqadu dhimma yarjejeniya na amana tsakanin musulmai da kafirai idan ba su yarda sun musulunta ba sai a ƙulla yarjejeniya ta zaman lafiya su amince da ɗaukakar musulunci a kayansu da kiyayewa dokoki na zamantakewa su amince cewa za su na ba da jizya kowace shekara to za su zauna ƙarƙashin kulawar musulunci za a zauna da su lafiya ba wanda zai tsangwame su suna kafircin su amma ba za a tsangwame su ba to wannan shi ake kira a fadin jimba za a musulunci zai ba su kariya a jininsu da dukiyarsu da rayuwarsu za a zauna da su lafiya amma ba za a tilasta a ce dole mutum sai ya shiga musulunci ba to amma wanda yake cikin musuluncin fa a wannan ko bai sai fita ba kar wani ya ce Allah ya ce la ikraha fi din bar kowa addinin da ya zaba a ai musulunci ba demokradiya bane ko a demokradiya ne akwai yancin addini freedom of religion bayan ka ga dama ka bauta duk abin da ga dama a'a banda musulmi in dai kana musulmi to ba magana fita shi musulunci ba a shiga a fita duk wanda ya rubda ya fita a musulunci a ka'ida ta shari'a za a ba shi kwana uku ana masa wa'azi ko ya tuba ya dawo ko a kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man baddala dinahu faqatuluhu duk wanda ya musanya addinin sa kashe shi ba ma wannan aya tana magana ne kai wanda ba musulmin ba babu tilastawa ai ala dukuli fil islam akan wai mutum sai ya shigo musulunci da karfi babu ba tilastawa sai dai a gamsar da shi da bayanai in ya amsa fani ba Allah ta'ala ce qad tabayyana rushd min al-ghay hakika shari'a ta bayyana daga bata ay bahara bil ayatil bayyinat anna al-islam rushdun wal kufru ghayyun ai ya bayyana da ayoyi bayyana do hujjoji bayyana do cewa imani shari'a ne kafirci kuma bata ne tunda ya bayyana da hujjoji a zahiri shari'a ta bayyana daga bata to dukkan mai hankali mai lafiyayyen hankali ba makawa ya zaɓi shari'a ya bar ainihin wato bata tunda bayani ya bayyana a fili kamar haske ne da duhu ba wanda ga haske zai bi duhu to da haka ba buƙatar sai ya tirsasa mutum ya mutu shi yasa ake so mutum ya karɓi musulunci don Allah ya miƙa wuya ya musulunta domin Allah ya gamsu da abin da musulunci ya zo da shi shi yasa ko da mutum addinin zai shigo za a masa bayani a nan kalamar kalmar shahada kuma ga masa me take ne saboda ya gamsu da radin kan sai kar musulunci haka addini Allah ta'ala ya ce fa man yakfur bi dhahuti duk wanda ya kafirce wa dhahuti ash-shaytan shine shaytan aw al-asnam ko kuma gumaka وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ma'anar dagutu malama suka ce mushtaqqun min at-tughyan an ciro kalmar ne daga at-tughyan ketare iyaka ko ketare haddi kamar da Allah ta'ala ya ce inna lamma baqal ma'u hamalnakum fil jariya lalle yayin da ruwan ne ketare iyaka haddin da aka saba sai muka dauke ku fil jariya ai fis safina cikin kwale-kwale kaga at-tughyan shi ne ketarewa ketarewa to shine wannan ma da ya kama anan menene ba na dakutu anan kuma wannan ta'arifi shine ta'arifin dakutu mafi kyau wanda aka samo daga Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa ma'anar dakutu kullu ma tajawaza bi al-abdu haddahu duk abin da bawa ya ketare haddinsa game da shi min ma'budin na daga wani abin bauta mutum ya bar bautan Allah ya bauta ga wani Allah to wannan abin da ka bauta ya zama na goto awa ta waye ko abin bi wanda ake masa biyayya saboda mulki aka masa biyayya wajen saban Allah ya zama na goto awa muta'i ko kuwa wanda ake masa da'a saboda jagoranci shi ma ka ketar haddi dalilin sa ya zama da wa yutraku ala al-fardi wal jam ana yi talakin kalmar dagutu a kayan mafuradi da jami in guda ɗaya ne za a ce dagu in masu yawa ne ma za a ce musu a dagu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya masa rahama a littafin sa mai suna Al-Usul Salasa wannan karamin littafi na aqida yace wa dawahi to kasiru yace dagutai suna da yawa in an ce dagutu ba ba ɗaya bane ba ba ɗaya ne dagutu ba dagutai suna da yawa ya ce wa rusun khamsatun amma manya-manyan su jagororin guda biyar na farko iblisu la'anahullah iblis la'anannan Allah Allah lafe shi ta hutu ne to da duk wanda ya bauta ma wani Allah ko tattara kuma zuwa ga ainihin wato shedan Allah ta'ala ce alam hadidekum alam hadidekum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin kaga ce shedan ma ana ana kitar haddi a game da shi da aka shaidan ma dagutu ne sannan kuma wa man ubida wa man ubida wa huwa rafi da duk wanda aka bauta wa halin ya yarda da bautar ku fahimci wannan lafazi duk wanda aka bauta wa sunansa dagutu amma sai fa ya yarda da bauta masa saboda akwai bayin Allah salihai wanda an musu bauta ba su ne suka ɗora mutane akan bautarsu ba yasa Allah ta'ala ya yabo a kayan su ko إن الذين سبق لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها sun ko motsin wuta ba za su ji ba waɗannan su ne bayan Allah da yabo yabo ya gabata a kai su annabi Isa alaihi salam irin su Uzairu ko duka an mai da su ababen bauta su Maryam alaihi salam amma ba su ne suka tsora mutane akan bautar su ba da haka kaga su an cire su a wannan ba'ana na dabu amma duk wanda aka bauta ba Allah ba kuma ya yarda da bautar shi ne ya ɗora mutane akan abauta masa sababin an bauta masa yana raye ne ko sai bayan mutuwarsa shi ma dagoto ne wa man da an nasa ila ibadati nafsi da wanda ya kira mutane zuwa ga abauta ba shi karan kansa ko an bauta masa yana da rai ko sai da ya mutu aka bauta ba shi ma dagoto ne wa man da shay'an min ilmin ghaib da duk wanda ya da'awar sanin wani abu daga ilmin ghaib yace ya san gaibu shi ma dagoto kaga bokaye sun shiga ko yan duba sun shiga su malam gobe da nisa duk wanda zai gaya ma me ya me zai faru an jima ko gobe ta hutu ne saboda me zai faru zuwa jimawa Allah ne sani me zai faru gobe Allah ne sani me zai faru 2027 Allah ne sani ko amma ga wani boka tare ya hango wa zai dan majalisa wa zai sanata wa zai gwamna wa zai karashi har ya gaza fada to duka irin waɗannan ta kai duk wanda zai gaya ma wani boyayyen abu da ba wanda ya sani sai Allah ta hutu an gane ko wa man hakama bi ghairi ma anzalalla haka nan duk wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba da wata shari'a ko ma bayan shari'ar Allah shi ma dago da haka kaga dagotan suna da yawa shi yasa Allah ya ce fa man yakfur bi dagoti duk wanda ya kafa shi wa dagoti ya bar bautan dagoti kenan wa yu'min billah sa'an ne imani da Allah ba suka ce wannan ayar tana nuna ma'anan kalmar shahada karara tana nuna haƙiƙanin ma'anan kalmar shahada to da dama kalmar shahada ta kunshi sassa guda biyu ko akwai annafi wal isbat la ilaha nafiyan jami'a ma yu'budu min dunillah lafazin la ilaha bangare na farko na kalmar shahada tana koyewa duk abin da ake bauta ba Allah ba sannan kuma illallah ba musbital ibadata lillahi wahada tana tabbatar da ibada ga Allah shi kadai to wannan aya tana cikin ayoyin da ke bayyana hakikanin ma'anar kalmar shahada karara faman yakfur bi tsaguti shine ma'anar la ilaha wa yu'min billah illa Allah kaga an samu kalmar shahada a zahiri ba nan da ya fito to irin wannan ayoyi suna nan da yawa da malaman tauhidi suke ka a babu misali kamar misali قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم Allah na abuda illallah kaga nan ma annabi wa isbat fa faɗin Allah ta'ala wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani innani bara'un mimma ta'budun la ilaha illa alladhi fatarani illa Allah to wannan aya tana cikin ayoyin da ke nuna hakikanin ma'anar kalmar shahada karara tafsirin kalmar shahada a fili mutum baya zama musulmi sai ya kafa cewa dukkan wani abin bauta kuma bayan Allah shine annabi la ilaha sannan ne tukuna za ka ranka imani da Allah Allah ya samu dace Allah ta'ala ya ce fa mai yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka hakika yayi ruku ai tamasaka yayi ruku bil urwatil wusta da wata igiya amintacciya igiya mai karfi bil aqdil muhkami wato wani kulli ingantacce lan fisaba lahawa da ba ta katsewa ai lan qita'a da ba ta yankewa duk wanda ya rike wannan kalma kalmatu shahada to ya rike wata kulli wata igiya amintacciya wanda ba ta yankewa to wasilu ila janna wanda za ta kai mutum har zuwa gidan aljanna ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ta'ala ya ce wallahu sadiq Allah mai ji ne da bayan fara da abin da ake faɗi dukkanin maganganu Allah ta'ala ne. Alimun bi ma yaf'alu masani ne game da duk abubuwan da bayan shi aikatawa. Allahu waliyul ladina amanu. Allah shine mai jibintar lamarin waɗanda suka yi imani. Ai nasirul ladina amanu. Shine mai taimakon masu imani, mai jibintar lamarin su. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Yana fitar da su daga dufai na kafirci zuwa haske na imani. والذين كفروا وأن سوى كافرة أولياء الطاغوت مجبن تالمر سوء سوء الطاغوت يخرجه يخرجونهم من النور إلى الظلمات suna fitar da su daga haske na shari'a zuwa ga dufai da kafirci na bata Allah ya satar da mu Allah tsare mu ga wannan shiga jibinta da lamari na ainihin wato shidda Allah ya sa mu zan daga cikin majibinta lamari ko waɗanda Allah ta'ala ke jibinta lamarin su Allah ta'ala ce ulaika ashabun nar hum fiha khalidun waɗannan waɗanda aka siffanta da wannan sifa cewa su ne kafirai wanda ainihin wato dagutai ne majibitan su Allah ce su ne ma'abuta shiga wuta hum fiha khalidun kuma su masu dawwama ne a cikin ta ai ba ke su na fiha abadan masu dawwama ne har abadan Allah zai wannan lamari yana tsoratar da wutar jahannama a ce mutum zai zauna har abada ba ranar wuta wannan babban abin tsoro ne ya ishi mutum barazana da gargaɗi ya kiyaye wuta. Allah tsare sun mazakara fi ma ya a tiki satai ne azimatai sannan cikin abin da ke nan tafi Allah ta la ambaci kissoshi guda biyu masu girma ihdahuma ɗaya daga cikin kissoshin turshidu ila anna man utiya shay'an min mulki min mulki duniya tana nuni cewa duk wanda Allah ya bashi wani abu daga mulkin duniya warfi ala ikwani kuma Allah ya ɗaukaka shi sama da ƴan uwansa Allah ya takabbar alai to kare girman kai a kai duk wanda Allah ya bashi ɗaukaka kare girman kai wala yaqum illa bima anzalallahu alaihi kuma kare hukunci face da abin da Allah ya saukar a kai wa in lam yatawaba idan fa bai kankan da kai ya rusuna ba saboda ya san mulki fa akirul kizi wa dimar karshen sa zai zama kaskanci ne da tozarta za mu ji wannan kissa insha Allah wasani ta kissa ta biyu kuma to shir ila annahu la su'ubata ala shay'in amara Allah bihi za ta nuni bisa cewa babu wahala ga duk abin da Allah ta'ala ya umarni da shi babu galai au hakama bihi ko Allah ya kunci game da shi wa in kana fi dhahir sa'uba ko da a bayyane ya nuna akwai wahala amma hakikanin lamarin ba wahala domin Allah bai daura ba da shi abin da za ta iya wa huwa inda Allah yasiru masalu shi a gurin Allah mai sauki ne abin saukakawa ne ba wata wahala wal madaru ala sirki niyatil abdi wa siqatihi bi rabbihi al ali majuyar wannan dai gaba daya shine gaskiyar niyyar bawa da kuma amintuwarsa da ubangijinsa shine ne sa dokan da Allah ya bayar ba za ka ɗauke ta da wahala ba nan da nan mutum bai aikata fa qala sai Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim
alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih am ataahu allahu almulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين To wannan kisa ta farko labarin wani sar- wani kafiri ne mai mulki mai suna na za ka ji ana labarin lamarudu ko? Eh, lamarudu ba lamarudu ba ne, lamarudu sunan wani sarki ne. Eh, lamarudu ibn Kan'an yana daga cikin sarakunan ko sarki ne a garin Babila. Da wannan ya yi zamani da Annabi Ibrahim alaihi salam. Sarki ne jabbari ga mulki ga kafirci. Allah ya sauwaye. to za su yi jayayya da annabi farin alaihi salam game da lamarin ubangiji yayi da awar shi ma ana yin abin da Allah yake Allah ta'ala ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih shin na shin sanin ka bai tuke bane zuwa ga mutumin nan da ya jayayya da annabi ibrahim a cikin lamarin ubangijinsa alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih shin sanin ka bai tike ba zuwa ga mutumin nan da yayi jayayya da Annabi Ibrahim alaihi salam ai jadan Ibrahim yayi jayayya da shi fi rabbih game da lamarin ubangijinsa a lokacin da aka aika shi domin ya kira shi zuwa ga tauhid an atahu Allahu mulka saboda Allah ya bashi mulki amalahu qataruhu bi ni'matillahi ala zalik mutuncinsa da ni'imar Allah shi ya kai shi zuwa bayan haka. Allah ya masa ni'ima, ya ba shi mulki, ya ba shi dama, to wai hakan sai ya kai shi zuwa ga mutunci ga ni'imar Allah. Yake jayayya da annabi Ibrahim saboda Allah ya ba shi mulki. Wa huwa al-malikul kafir wani sarki ne kafiri, Namru ibn Kan'an sunansa kenan sarki ne a Babila. Eh wani gari ne Babila. In qala Ibrahim yayin da annabi Ibrahim alaihi salam ya ce eh lamma qala lahu lokacin da yace masa shi da mamumin ya tambaya annabi Ibrahim man rabbuka alladhi tad'una ilayhi man rabbuka alladhi tad'una ilayhi wane ne ubangijin naka wanda kake kiran mu zuwa gare shi kake cewa mu imani da shi wane ne qala sai annabi Ibrahim ya bashi amsa ya ce man bi alladhi yuhyi wa yumiit ubangiji na shine Allah wanda yake rayarwa kuma yake batarwa kaga sai ambaci wasu daga cikin sifofin Allah ayyukan Allah mafiya girma ayyaka lahul hayata wal mawta bi ahsani ai ubangiji na shine ke halatta rayuwa da mutuwa a cikin dukkuna qala huwa sai shi wannan da baro kafirin yace ana ubayyi wa ubi in dai wannan ne ai mai sauki ne ni ma ina rayawa kuma ina kashewa ba shikenan ba ka ji abin da ya daba abin da Allah yake shi ma zai ya ce ni ma ina kashewa ina rayawa qala ana uri wa umit in dai wannan ne ni ma ina rayawa kuma ina batarwa bil qatl wal afwi an eh shi a tunaninsa ga hanyar da yake rayawa da kashewa ta hanyar kisa da kuma yin afuwa yin rangwame shi a tunaninsa idan ya kashe wani ya kashe in ya kyada wani ya raya haka ya kalli abu wada abi rajulaini sai nan take sa ka kira masa mutane guda biyu aka kawo mutane guda biyu fa qatala ahaduhuma wa taraka al-akhar sai kashe ɗayan yace ɗayan kuma na ba kun ga hanyar da ya bi kenan yasa ka mutane biyu sai kashe ɗaya sai ya ce ya kyale ɗaya shi a tunanin sa yanzu ya kashe ya ɗaya irin yadda Allah yake yi shikenan falamma ra'ahu qadiyan lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya ga cewa shi wannan kafirin wawa ne ba shi da hankali ba shi da wayo ya an ce Allah yana kashe yana raya wai hakan da ya shi ne kashewa da rayawa to sai ya fito masa da wata wata hanyar kuma qala ibrahim sai annabi Ibrahim ya ce muntaqilan ila hujjatin aw dhahabinha yana mai ciruwa zuwa ga wata hujja da ta bayyana daga wancan yace fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-bashir to ni na wa ubangiji yana zuwa da rana daga gabas mafitar ta kenan ko fati biha anta kai ka fito da ranar min al-magharibi daga yamma mafadarta can da ubangiji za fito da rana ta mafudarta ta gabar kai ka fito da rana ta mafadarta fa boye tallade kafa nan take wannan da ya kafu ta sai kidi ba yanda zai ko zai iya ta hayyara wa isha sai kidi me ya rude gaba daya ba da abin da zai ce wallahu la yahdi al-qawma zalimin Allah ba shi da mutane a zalimi bil kufri ila mahajjatil intijal wato da kafici zuwa tafarki na ainihin mai da zance hadi atul qissatil ula wannan ita ce ƙarshen kissa ta farko wanta kila ila qissatil saniya sannan sai aka cira ta zuwa kissa ta biyu wa qala sai Allah ya ce aw kallazi maka ala qaryati أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أنا قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير to wannan ita ce kissa ta biyu da Allah ta'ala ya ambata a wannan siyaki wannan kuma labarin wani bawan Allah ne salihi mai suna Ubay wanda Yahudawa suka ƙetare hadde gaba da shi suka rike shi matsayin dan Allah. Wa qalat al wa qalat al yahud Uzair ibn Allah wa qalat al nasara Masih ibn Allah. To wannan Uzair shi ne za a ba da labarin sa a wannan gaba. Bawan Allah ne sadiqi wanda aka yi daga cikin Bani Isra'il. Allah ta'ala ya ce aw kallazi marra ala qaryati. Aw ra'aita kallazi marra ala qaryati. Ko kuwa ka san labarin mutumin nan da ya wuce a bisa wata alƙarya hiya baitul maqdis shine garin baitul maqdis wa qila aka ce hiya qad hiya alqaryatu allati kharaja minha ulukun hadar al-maut ita ce alƙaryar nan da mutanen nan dubbai suka fito suna masu tsoron mutuwa wanda muka karanta kwanakin da suka wuce wa qila gairu ma aka ce wasu wata wani garin ne na daban rakiban ala himari shi wannan mutumin ya zo wucewa ne yana haye a kayan jaki ya zo wucewa ta wata alƙariya wa ma hu sullatu tiftini alhali ta da shi a wani kwando ko wata jaka ta ɓaure kayan marmari fruits jakarsa yana cike da kayan marmari haka kamar wato tin eh wa qadahu asirin da kuma wani wata gora da ya zuba zumi a ciki matafiyi ne ka san tafiyan da ana tafiya da guzuri ne ko ko ne yanzu zaka je ko na gari zaka san me sai da tuwa bakin hanya ga ya kudu ga mai kaza su a zamanin sai dai ka dauki abincin ka ka tafi da shi to ga jakarsa ta ɓaure ‘ya'yan itatuwa kuma ga wata gora da ya zuba tsimi a ciki wa huwa uzairu shine uzairu ibnu sharq ibnu sharqiyan eh annabi wanda yake annabi a wani kaulin ke wakila rajul kafir bil ba'si a wani kauli aka ce a wani mutum ne wanda ya kafirce game da tashi bayan mutuwa shi ne Allah zai nuna masa zahiri yanda yake raya masa eh wa ala kulli hali to ala kulli halin ne fasiyaqu mutamilun an yakuna wahidun minhu ma aw ba siyakin ayan yana iya daukan ya zama ma'anar ko dai wannan baban Allah salihin zai ko kuwa wani wanda yake inkarin tashin kiyama siyaki yana daukan kowanne wal aula adamu ta'ayi amma abin da yafi dacewa shine rashin ayyana wa ya annahu la hajati li ma'rifati ismihi don babu bukata game da sanin wai hakika sunan wane ne wannan mutum sakon da yake so a isa fa in kana min rajulin salih idan ya kasance bawan Allah ne salihi mutumin da ya zo wucewa ta wannan kariya fama ya ati istizamun li qudratihi ta'ala abin da zai tabo nan gaba da bayani yana nuna girmama ikon Allah ne madaukakin sarki wa in kana min rajulin kafirin fa huwa inkar in kuwa bayanin daga wannan mutumin kafiri ne to ya zama inkari ne da yace anna yuhi hadhihi Allahu ala mutiha to ya zama yana inkari ne cewa ta yaya Allah zai raya wannan alƙarya bayan mutuwar wa hiya qawiyatun alhali wannan alƙaryar da ya zo wucewa ta wofinta babu kowa ai sake tatun ala urshiha ta zubo ta rufe a kayan rufinta su kofi a kayan rufinta ma'ana garin ba kowa rufin garin duka ya faɗo ƙasa ba kowa alaman ba wani mai rayuwa ai da kaga gida ya sako ƙasa ka san ba kowa ko katangu sun faɗi rufi ya so ƙasa ya kife bishiyoyi sun karye ba ga ba gona ba kasuwa shiru sai kukan tsuntsaye to haka ya zo ya ga wannan alƙariyan ya zo wucewa wanda a da kuma gari ne alkariya ce gari ne birni ne mai ɗauke da jama'a amma sai gashi ya zo ba kowa shiru lamma qaraba hukta nasar albabid lokacin da wani babban kafiri wani sarki ya rusa wannan garin ya mamaye su da yaki ya karkashe mutane ya rusa wannan garin ba da an ba daga banu isra'ila bin fasad fiha bayan banu isra'ila sun kai makura wajen barna a wannan garin faƙatalahum sai wannan bukta na sai zo ya su eh ya zo ya karkashe su wa qatalahum qatalan fahishan ya karkashe su kisa mai muni wanda ya karanta wasa ba zarari ya kame wato ribatattun su a matsayin bayi wa qaribal balad ya rusa wannan garin gaba daya wannan na cin barna ta yaki ko duk garin da aka yaki sai ka samu kamar ba ba a yi ba to wani sarki ne ya musu wannan barna to shi wannan ba Allah da ya zo wucewa ya ga garin gashi nan ba kowa gari ya faɗo ƙasa ba kowa a garin sai yake cewa ƙala sai ya ce almaru muta'ajjiban bai wuce wannan sai ya faɗa yana mai ba yana mai yanayi na mamaki anna ai kaifa wakila bi ma'ana mata ko dai zo da ma'anan ta yaya Allah zai raya wannan garin ko ko yaushe Allah zai raya yuhyi hadillah ta yaya Allah zai raya wannan garin ba da mautiya bayan mutuwar wannan gari istiqaman li kudrati ta'ala saboda nuna girman kudurar Allah ta'ala abun sai ba shi mamaki yaya Allah zai gyara zai raya wannan gari bayan garin ya rushe ba kowa fa amata Allah nan take Allah sai ya kashe shi sai ya dauki rayuwarsa wa alfasahu bi at'am ya zauna tsawon shekara ɗari a mace yana wannan magana Allah sai ya dauki rayuwarsa sai da ya shekara ɗari ba shi da rai summa ba asahu sannan Allah ya tayar da shi ai a hayawu sai ya raya bayan shekara ɗaya da yore yawo kaifiyata mali dan ya nuna masa kaifiyan yanda zai raya mutum zai raya wannan gari qala ta'ala lahu sai Allah ta'ala ya tambaye shi yace kam labista eh tsawon wani lokaci ka zauna a nan ai makasta guna tsawon wani lokaci ne ka zauna a wannan gurin qala sai yace wato wannan Allah ya masa tambaya ne bi wasilatil bi wasilati mala'ika ta wasilan wani mala'ika aka tambaye shi tsawon wani lokaci ka zauna kana sai ce labistu yawmin aw ba'da yawm yace ni na zauna ne yini daya ko ma sashen yini ko ma bai kai yini ba li'annahu nama awwalan nahar saboda yayi bacci ne a farkon yini haka bai da sai aka dauki rayuwarsa yana bacci abin da ya faru ke ya kwanta a farkon yini Allah ya sa mishi bacci yana baccin ya kaza ya rasa na bahaushe ya ce bacci kanin mutuwa ne ko idan mutum ya kwanta bacci Allah ya ga dama sai ya ɗauke rayu Allah ya tawaffal an kusa hina mautiha wallati lam tabut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma to wannan ba Allah da Allah ɗauke ransa a halin bacci da ya kwanta a farkon yini wa huwa inda al-ghurub sai aka raya shi kuma lokacin da rana take faduwa da aka shi a tunaninsa yana ganin ai bai fi ni ɗaya ba kawai yawwa fa zanna annahu yawmun naw sai tunanin a wannan yinin da ya baccin ne kawai da safa zuwa asar aka tada shi kana sai Allah yake masa balla bista mi ta ta ba haka ba ai ka zauna tsawon shekara ɗari a nan shekara ta ɗari a wannan gurin shi bai ma san tsawon daɗe wanda ya ba fanzu ila ta'amika kai duba zuwa ga wannan abincin naka wannan attin dan itace na bawai din da ya tabo da shi a jaka ka duba wannan abincin naka wa sharabika da abin shan ka shi wannan tsibi din ka duba lam yatasanna ay lam yataghayyar ma kullu zaman bai canza ba tare da daɗewan zamani a kallo nufin Allah shekara ɗari amma tsini bai ɓaci ba shekara ɗari mangoro ko ɓaure bai lalace ba ai ba abin da ya kai abinci lalacewa da wuri ko ba abin da ya kai abinci lalacewa ka gwada ajiye tuwo yanzu da daddare ya kwana yau ya kai gobe ba a firij ba ko ka ajiye miyar kubewa ka gani ko miyar ganye ko nono ai da ya wuni wani yini dai ma ana zafi za ka yi zafi ya fara kusa to abinci yana ɓaci da wuri amma duk da haka sai da aka shekara ɗari saman nasa bai canza ba ɗanɗanansa wannan ɓaure ɗan itacen nasa ba abin da ya same shi na Allah ta'ala ce masa wanzur ila ibarika sannan ka duba jakinka kai faruwa ya yake fara'u bai ta sai ga jakin gashi na amace wai za mu hu bidun talohu kuma ga kasusuwan jakin sun yi fari suna haske kasan kashi ya gama jima bayan dabba ta kumbura ta rufe tsutsa sun cinye kace zai bushe ne gaba ɗaya naman ya zagwanye sai da kashi kawai ko to kashin jakin har ya bushe ya yi fari yana keki saboda tsawon daɗewa ko na'am fa'alna zalika da ta'alama mun yi haka ne domin ka sani wani na alaka ayatan kuma domin mu sanya ka aya babbar alama alal basi a bisa tashi bayan mutuwa eh akin kana kullu shay'in aradna ko ko da yiwuwar duk abin da muka yi nufi Allah ya ce haka ne dan ya nuna masa aya a bisa tashi ai kafirai ba sai da za a tashi bayan mutuwa ko su gani sai idan aka mutu ba za a tashi ba ai za fitna wa kunna turaban wa idza mana inna rusul haihata haihata lima tuwa wai idan mun mutu mun zama mun zama kasusuwa kuma ce za a tayar da mu suka ce faufau har abada ba zai yi ba amma shi musulmi mai imani ya san komin daren dadewa wallahi za a tashi to shine Allah nuna ma wannan bawan Allah idan sa yana gani gashi nan jakin ya zama kashi fari sol amma gashi Allah zai raya shi a gabansa Allah ya ce walaja walaja alaka ayatan linna don mu sanya ka zama aya ga mutane a bisa tashi bayan mutuwa ko koyewar duk abin da Allah ya ne din nasu ga mutane wanzur ila al-jibal kai duba zuwa ga waɗannan kasussuwa na jakin naka kai faru shi zuha ka duba ka ga yadda za mu ɗago su mu bambotsa su eh ka duba a idonsa aka nuna masa yadda aka yi assembling jakin nasa da zobansa ko tsuminsa da ita dan itacensa bai canza ba amma jakin an nuna mar ya zama kashi yanzu a gabansa za a yi asamin din ya gani da idansa ta ga wani ikon Allah yanzu da cewa kai kawai yana ganin jakin ma ta shi ai ba zai samu wannan ba ko to amma idansa za a tada jakin Allah ya ce ka duba yadda za mu mammotsa shi mu tada wannan jakin naka sun manaksuha lahama sannan mu lullube shi da nama fa nazar ilaiha sai ya kula ido yana kallon jakin nasa wa qad tarakkabat wa kusiyat lahaman wanda suka fiha fiha yana gani kashin ne rika haduwa wannan kashin ya taso ya shiga nan wannan ka san kashi ga masoken ne ko wannan ya zo ya shiga nan wannan a idan sa yana gani sassan kashi suka yi ta haduwa a idan sa yana gani sannan aka zo aka yi waya da na jijiyoyi yana gani jijiya wannan ta hadu da wannan ko ina Allah nuna masa sannan aka zo aka lullube shi da nama duka yana ganin sannan fata ta hau komai da komai a gabansa aka yi assemblin jaki a idansa yana gani wani hika wani haka wani hika nan take kuma jakin ya yi kuka a gabansa aka haɗa shi komai da komai ya haɗu kuma ya kama wannan gunji da yake shine na hikul hima a gabansa wannan ya faru falan ma ta bayyana lahu yayin da wanda ya bayyana gare shi zalika bil mushahadati da gani na ida gani na zahiri a gaban sa ya gani qala sai ce a'lam yace na sani an ilmu mushahadati ilimi na tabbatarwa abin da ka gani a zahiri eh ilimi na yaqini kenan yace yanzu kan na tabbatar kuma na shaida annallaha lalle Allah ala kulli shay'in qadirun mai iko ne akan komai eh na sani na gamsu na na shaida cewa lallai Allah mai iko ne a kai to kaga wannan na nuna mana cewa Allah mai iko ne a bisa tayar da matattu bayan mutuwa shi yasa suratul bakara ta kunshi gurare misalai daban-daban da suka nuna yadda Allah ke raya matattu tun daga nan duniya ya yi an gani kaga ashe kiyama mai sauki tun daga duniya mun karanta mutanen da suka bar garin su don gudun mutuwa ko alam tara alladheena kharaju min diyarihim qulubun agar al-maut fa qala lahum wallahu mutu thumma yahu su ma sun Allah ya batar da su kuma ya tada su to ga wannan abin da ya faru karo ne to duka dai wannan Allah na nuna wa bayansa su kare gamtuwa su kare kini cewa lalle fa tashi bayan mutuwa gaskiya ne yasa duk wanda ma bai yarda da cewa za a tashi bayan mutuwa ba to kafiri Allah ta'ala ce za'amal ladina kafaru allan yub'ath qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latubawwa thumma la latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir Allah ce kafirai sun rage cewa ba za a tare da su ba Allah ce ka gaya musu ina rantsuwa da ubangiji na lalle za a tare da ku sa'annan kuma za a ba ku labari game da abin da kusance kuna aikatawa da haka imani da tashi bayan mutuwa wannan na da cikin imani da da gaibu da sun mazakara fi ma ya ci kisatan salisa sannan cikin abin da zai taho nan gaba Allah sai ambaci kissa ta uku a kafa alama qabla hadid wa sai ana finta a bisa kissan da suka finta da wawo da hanna haƙi satin ma'rufatun inda nabi saboda wannan kissa ce sananniya a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam eh falam yaj'al ha bi sigati ta'jib da haka bai zo da ita da siga na ban mamaki ba sai ya zo da aka yi adafinta da wawo Allah ya ce wa idh qala ibrahim a karanta وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم Allah ta ce wa zukur in qala ibrahim rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta ka ambata yayin da annabi ibrahim alaihi salam ya ce ya ubangiji ka nuna min yadda kake rayu ka nuna min na gani na samu ainul yaqin ba wai yana shakka bane ko bai imani ba ta ya ƙara samun nutsuwa ya ƙara samun tabbaci yaqin qala ta'ala lahu sai Allah ta'ala ce masa awalan tu'min shin baka yi imani bane bi kudrati ana niyya game da iko na a bisa tare da matattu sa'alahu ma ilmi bi imani bi dalik Allah ya tambayi annabi Ibrahim ta da cewa Allah yana sane da imanin annabi Ibrahim game da Allah ya san yana da imani cikakke eh li yujibahu bi ma sa'ala domin ya amsa masa da abin da ya tambaya wa ya lam sami'una garadahu garadahu saboda masu shauraro su ji dalilin da ya sa annabi Ibrahim ya tambaya ba dan Allah bai san yana tare da imani ba. Bala bala ya ce, na'am, amintu, na imani ya na imani, walakin sai dai sa'altuka, na tambaye ka ne da ya tsuma inna kalbi domin zuciyata ta ƙara samun nutsuwa. Shi ne dalilin tambayar. Aini yaskuna kalbi domin zuciyata ta ƙara samun nutsuwa bil mu'ayyanatil madmunati ila istidlal da na gani da idanu wanda zai kunshi kafa da daidai. Ƙala sai Allah ya ce, nan ma na wani experiment Allah ba nan Ibrahim alaihi salam ya aiwata. A zahiri Allah ya nuna mai ya gaya mai ga abin da zai yi kuma Allah ya raya abin da wato wannan dabbobi. Allah ce fa kus arba'atan min al-tayr ka riƙi hudu daga cikin tsuntsaye ka zaɓo tsuntsaye guda uku fasurhunna ilaika ka ainihin wato kusanto da su zuwa gare ka aika ribuhunna ka kusanto da su zuwa gare ka. Yawwa, idan ka kusanto da su a hatta ta nan ba da iyayi annahu lam yantaqil juz'un minha ala ala mawdhihi awwal yawwa har dai ka tabbatar cewa bayan an raya sun ba wani yanki na wannan naman tsuntsayen da ya bar gurbin da yake na asali wa qatti'hunna ka yayyanka su idan ka ɗauko tsuntsayen ka yayyanka su wa kulud lahamuhunna wa rishuhunna sannan ka gwaba naman su da gashin su bayan ya yayyanka ya daddatsa nama sannan ya haɗa gashin da naman duk ya kikkirba shi a gudu daya da gashin da naman gaba daya duk a yi misin su gaba daya haka Allah ya ce sun mace ana na kulle jabalin min hunna juz'a sannan ka ɗora yanki wani kaso na nama akan kowane kowane dutse sai ya karkasa nama ɗaya biyu uku hudu ba an haɗa nama an kirba shi gaba ɗaya kamar yadda ne za a yi dambu a haɗa nama a kwaɓa ko to haka aka haɗa da, da, da naman da gashin duka Allah ya ce haɗa guri guda ya kwaɓa su sai ya ya karkasa sai ya zuba kashi kashi akan kowane dutse na annabi Ibrahim alaihi salam summa du'uhunna ilayka sannan ka kira su zuwa gare ka ka kira sunan wannan tsuntsayen bayan ka raba naman su ka zo su ba ka kira su ya a ci naka sa'aya za su taho maka sari'an da sauri wa alam anna Allah azizun kuma ka sani lalle Allah mabuwayi ne la yuhibbu shay ba abin da yake gagarar sa hakimin kuma Allah gwani ne fi sunni wajen aikin sa wa fi kulli shay kuma cikin dukkan komai fa akaza Annabi Ibrahim sai ya riki kila aka ce dawusan ya riki dawun shi sarkin ado ko akwai tsuntsu mai suna dawun shi wa nasaran da kuma mikiya wannan babban tsuntsu din wa guraban da hankaka wa dikan da zakara su ne tsuntsayen da ya kama wa fa'ala bihin ma zikir ya aikata abin da aka ambata bayan ya yanka su ya ya yanka na ya hada shi ya kwaba nama a guri daya ya karkasa ya zuba akan duwatsu kashi duka yi abin da Allah ya ce na'am wa amsaka ru'usuhunna inda sai yake kawunan a gurinsa kayan kowanne yana hannunsa amma ga naman ya kakkasa akan duwatsu kashe hudu ya rike kayuwa wada ahunna sai ya kira su fa tatayat al ajza'u ila ba'dha hatta takamalat nan da nan yana kiran nasu sai nama ya rika tashi ya rika tasowa shine tatayar ya rika tashi daga wannan kashi-kashin nama ya rika tasowa ila ba'dha ya yana haduwa zuwa ga sashi idan ya ce hankaka duk kasan naman hankaka da yake kashi ɗayan nan sai ya fito a kashi na biyu sai ya fito wannan ma ya fito duk sai su haɗa ku ku duba bayyukan Allah naman da kashin duk an cakuda an kwaba amma yana kiran sunan tsuntsu guda ɗaya kowanne sai ya fitowa yana haɗuwa haka ya ta faruwa sun ma kabalin ila ru'usiha sannan sai ta tabo shi wannan tsuntsun sai ya zo kusa da kayansa sai ya ɗora markan kawai sai ya tafi ya dawo yanzu ba Allah ba zai yi wannan abu idan ya kira ya kira mikiya ita ma sai ta taho idan naman ta sai ya rika fitowa daga kowane kashi zai fito sai ya haɗu sai ta taho sai ya ɗora kayan sai ta koma haka yi wa ita ma zakara shi ma haka duka sai da suka taso a idan sai yana gani bayan an kwaɓa naman an kirɓa shi an yayyanka kowane tsuntsu namansa sai ya fito ya haɗu kuma ya ɗora masa kayan kuma sai ya tafi Allahu Akbar. Wa hadha huwa sirrul ladhi ya'lu 'ala at-tawkin al-bashari idrakahu. Wannan shine sirrin da ba wanda zai iya ganewa zai iya sa hakikanin sa daga cikin halittu babu ko akwai al'amuran da ya shafi busa rai ba wanda ya sai ya ya abin yake ta ya aka yi wallahi babu ilimin dan adam har duniya ta tashi ba zai gano yaya rai yake ina ma rai yake bai sai gano ko shi yasa Allah ya ce yasalunaka anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suna tambaye ka game da ruhi ina rai yake jikin mutum Allah ya ce al'amarin yana gurin ubangiji ba a baku kowane ilimi ba ce dan kadan dan kadan Allah ya kudura mutane duk hayaniyar da ake a duniya nan wallahi da mutan kankani Allah ya baya shi yasa ya ce wa fawqa kulli bi ilmi alim sama da dukkan wani masani akwai wanda yake masani sama da shi to wannan al'amari da kokorin na adam ba za ta iya riska ba in banda Allah ba wanda ya ce wannan innahu qad yarahu kama ra'a ibrahim eh yana gani kamar da annabi ibrahim yake gani wa qad yasdiq yasdiqu bi kullu mu'min kowane mu'min ya gaskatawa dukkan mai imani aka ce Allah ne abu kaza da yadda yawwa ya yadda wannan Allah ne aikata ba magana ya abin yake ta ya babu wannan tambaya والناس لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء mutane ba sa cewaye komai da sanin Allah sai abin da Allah ya so abin da Allah ya so a sani shi za a sani ya salu na kane ruh ya kawo aya nan ma qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila ma'ana dai ilimin ɗan adam bai isa ya riski wannan al'amari ba to kun ga wannan duka suna nuna Allah da iko ne a bisa rayuwar mutum haka annabi Ibrahim dama yana da ido da iko ya yadda Allah mai rayawa ne mai kashewa to amma ya nemi a nuna masa a gabansa ne don ya samu ainu da ke ya ƙara samun nutsuwa a cikin zuciyarsa shi yasa Allah nuna masa wannan da aka kashewa da raya dukan Allah ne hadisi ya bar shi muwatta annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari wani mutum bai taba aikata alheri ba ko sau daya eh duk ayyukan da yake na sharri ne lam ya amal khairu qattu bai taba yin abu alheri ba da jinyar ajali ta kama shi sai ya taro ƴaƴansa gaba daya ya musu wasiya ya ce idan ya mutu su kona gawarsa su kona gawarsa su raba tokarsa kashe biyu kashi ɗaya su watsa a teku teku tana ambaliya a watsa toka ai ta tafi kenan ko kashi ɗaya kuma su su bari sai guguwa ta tarnike ne su shekara ya ce idan Allah ya samu iko ya kama ni zai mun azabar da bai taɓa yi ma wani cikin talibai ba a nasa tunani ko ana nan ana nan sai ya mutu yayansa suka yi wasiyan da ya sa suka kona gawansa suka shekar da toka a ruwa ɗaya kuma ta bi iska manzo Allah ya ce ranar tashin kiyama Allah ta'ala sai ya ce teku ta kawo nata toka sai ta kawo iska ta kawo nata sai ta kawo kawai Allah sai ya ce ya tashi sai ka tsaya Allah ta'ala sai ya tambaye shi ba hamalaka alama me yasa kai wannan abu to saboda yana rabo sai ya ce khashiyatuka yara saboda tsananin tsoron ka yasa ya Allah Allah sai ya ce je kana gafarta maka wannan kisa tana ce mana kaga me yake nuna mana ashe ko yaya mutum ya kai ga ga ɗaukan mataki wai kar ya tashi gaban Allah wallahi ba zai yi ba ko yaya mutum ya mutu a rasa gawarsa ya zama toka ko namun daji sun cinye wallahi zai tashi a gaban Allah tashi baya mutuwa gaskiya ne babu tantama dole ka yadda ko mun dadewa za a tashi yanzu akwai kaban da zaka tona ba ka samu komai ba wallahi ya kare ba komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin jikin nan adam kasa tana ce banda kashin wani kashi a nan wajen jelan nan ko a kowane kashi shine kasa ba ta ci a kan sa ne dan adam yake gidowa ranar kiyama to za ka yi tona rami ka samu mutum ma babu shi ya bace amma kuma zai tashi ranar kiyama ruhin yana nan a gurin Allah kuma zai tashi da kiyama sai sa wani kafiri ya zo gaban manzo sallallahu alaihi wasallam zai kore shi ya zo da kashi busasshen kashi ya ce yanzu ubangijinka zai raya wannan wai zo daga shi wai Allah zai raya wannan shi a tunanin sa ai ba zai raya kashi ba ko shi ne Allah ya ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa a surati yasin wannan kafiri ya buga mana misali ya manta da halittarsa qala man yuhyi al-idama wa yarmi yana cewa wane ne zai raya kashi bayan ya daddake Allah ya ce kul ka gaya masa yuhyi alladhi ansha'a awwal marra wannan da ya gaji halittar kashin a farkon lokaci shi zai raya kashi ai rayarwa bayan ya mutu shi wanne ya fi wahala da kakan abu babu shi da raya shi bayan an yi shi ai shi ne ya fi wahala in ma zai wahala ko Allah shi hudu kullu shay'in ali hudu kullu khalqin ali shi Allah masani ne game da dukkan komai gaba ɗaya. da haka dole ne mu yarda ko mun daren dadewa wallahi za a tashi imani wannan yana cikin imani da tashin kiyama ka yarda cewa akwai mutuwa ka yarda da duk abin da zai biyo bayan mutuwa rayuwar barzaku tashin kiyama sira'i raba takardu hisabi sakamako aljanna ko wuta duka waɗannan suna cin al'amari na gaibu wanda tabbas sai ya faru da haka mu musulmi masu imani mun yadda zai faru babu tantama ko mun daren daɗewa duniyar nan za ta kare wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil qubur kuma lalle kiyama mai zuwa ce ba makawa kuma Allah zai tada duk wanda suke cikin kaburbura kama bada na awwala talqin nu'iluhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin Allah shi kamar da muka fara halitta a farkon lamari haka muke mai da ita alkawari ne a kayan mu mun kasance masu aikatawa da haka dole ne mu zama masu imani da Allah mu zama masu imani da kuma ranar tashi kiyama na ثم إنه تعالى قد أمر المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله sannan Allah ta'ala hakika ya umarci mu'minai da ciyar da dukiyoyinsu a cikin hanyar Allah wurare da dama sai ka ji ana maimaitawa a ba da sadaka a ciyar da dukiya domin daga addinin Allah domin addini sai da dukiya ke samun bunƙasa da an nastimrarar takalifi wa taqatil bayna fariqil mu'minina wa fariqil kuffari amrun qad qadahu Allah wa arada domin ci gaban sabani da yaƙe-yaƙe tsakanin bangare na mu'minai da bangare na kafirai al'amari ne da Allah ya hukunta kuma ya nufa sai ya faru saboda wutar ci ba ta sa haka duniyar za ta yi ta ci gaba kullum ana samun jayayya da rikici tsakanin musulmai da kafirai ba ran da za a daina wannan ba ran da za a zauna lafiya a ce wai an daina samun sabani ko rikici tsakanin musulmai da kafirai ba zai taɓa yiwuwa ba haka Allah ya kaddara haka abin zai ci gaba fa bayyana fi ma ya'ati da haka Allah sai ya bayani shin bayan ayoyin da za su nan tafi ya za a man anfaqa malahu fi sabilillah sakamakon wannan wanda ya ce da dukiyarsa a cikin hanyar Allah fa qala sai ya ce basalul ladina yunfiquna amwalahum مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
الذين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ta'ala ya ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ay matsal ay sifatu nafaqatil ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah bisanin sifar ciyarwar waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a cikin hanyar Allah ay ta'atihi a cikin da'ar Allah kama tali habbatin kamar misalin kwaya ce guda ɗaya kwayar gero ko ta dawa ko ta masara an bata saba a sanabila da aka shuka ta sai ta fitar da zangarniya guda bakwai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba kuma aka samu a jikin kowace zangarniya kwaya ɗaya. Shi ne kwatankwacin masu ciyar da dukiya domin daga addinin Allah. Fa kazalika nafaqatu to haka ciyarwansu yake. Fa ba'afat li sab'i mi'atin Allah yana rubanya ta zuwa ninki 700. Eh li sab'i mi'atin zai fi zuwa ninki 700. Zaka ba da naira goma saboda ɗaukaka addinin Allah sai a ninka a ninka maka har sau ɗari bakwai to wannan shine kwatankwacin ciyar da dukiya domin daga daidin Allah wallahu za'iku aksaru min zalik Allah yana ninkawa fiye da haka liman ya sha ga wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai rautawa ne masani an yazidu man yasha wa min khalqihi al-munfiqina fi sabili Allah yana karawa ga wanda ya so daga cikin bayansa masu ciyar da dukiya a cikin hanyarsa bin fadli daga falalansa alimun masani ne biman yastahiqqul mudha'afata ga wanda ya cancanci rubanyawa wato Allah ta'ala na bai ma wani ladan ma fiye da haka gwargwadon ikhlasin mutum da tsarkin niyyarsa gwargwadon himmarsa da kuma tsayuwarsa wajen addinin Allah Allah sai ya bashi ladan fiye da hakan ma sai ya rubanya ga wanda ya ga dama Allah ta'ala ya ce allazina yunfiquna amwal allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah har yanzu dai su ɗin ake siffantawa su ne waɗanda suke ce da dukiyoyinsu a cikin hanyar Allah sun malayu da ona ma an faɗo mannan sannan ba sa biye wa abin da suka ciyar da gori alal munfaqi alai a bisa wanda aka ciyar gare shi ba sa bin bayan sadakan ko ciyar wanda gori almanu shine gori bi qawlihi masala da faɗin su misali qad ahsantu wa anfaqtu alai ai na kyautata man na ciyar na ciyar da shi ai na masa kaza yaron da yake juya ba mu muka bashi mun masa kaza da kaza ai wani butulu ne ai mun mar kaza wannan gori wannan gori ne to ba sa bin bayan ciyar wanda suka yi da gori ba sa yin haka yawwa id man anfaqa fi sabilillah saboda duk wanda ya ce domin hanyar Allah idza manna ala Allah idza manna in yi gori manna alallah tamkar yayi gori ne ga Allah Allah ya baka ni'ima ka taimaki wani sai kai gori to kam- tamkar kai wa Allah gori wala azan sannan ba sa biyo bayan ciyar wanda suka yi da cutarwa ko tsangwama bi zikiri zalika da ambata haka fi ma yi uzai biyar musulmi kya da cutar da musulmai ka ci ka taimake shi kuma ya fiye ba ka zage shi ka ce sun fiye yawan roƙo don shi fa jiya ma ya zo na ba shi yanzu ma gashi ya zo ya karba ka ba shi ka gaya mar magana mara kyau ko kuwa ka ba shi ka masa gori duka wannan yana lalata sadaka yana lalata sadaka Allah ta'ala ce lahum ajruhum ay sawaban fatihi waɗanda suke ciyarwa ba sa gori ba sa bin bayan ciyarwan da da cutarwa suna da ladan ciyarwansu inda rabbihim a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro gare su game da abin da suke fuskanta na lahira wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba akan abin da suka bari a nan duniya Allah ta'ala zai amintar da su a nan duniya kuma zai amintar da su daga dukkanin abin da suke fargaba kamar da Allah ta'ala ya ce na han auliya ku fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne ba su da jibintar lamarin ku a nan duniya haka nan kuma a lahira da haka akwai buƙatar duk lokacin da kai sadaka ko kai taimako ko kai alfarma to kar kai gori duk abin da ya haɗa ka da mutum ka masa ne kar ka masa gori da kayi gori wallahi ka rusa lada duk irin abin da kai na isa ne kar ka yi gori ko kun samu sabani da mutum ka kyautata mar ya saba maka kar ka masa gori abin da ya wuce ya wuce a fuskanci gaba amma da kayi gori to ya jirga ya lalace akwai aya nan gaba da aka kwatanta misali za mu ji karin bayani gobe insha Allah da aka gori da tsangwama yana lalata ladan sadaka amma tsarkake niyya da yi dan Allah shi ke sa ladan sadaka ya tabbata mutum ya samu sakamako a gurin Allah da haka dole ne duk wanda zai ciyar ya tsarkake niyya yi dan Allah ya yi dan Allah kar ka damu da sai an gani kar ka damu da mutane sai sun gani sun shaida sun yaba kafin ka yi kyauta muna wani irin zamani yanzu wallahi ana ba wa talakawa ana wallahi wai za a ba wa talakawa taimako a watan azumi amma sai an tara mutane ana ture ture ana take take har da karaya wallahi je wani bawan da ake gaya a garin nan aka yi bai fi kwana uku ba a gidan wani ɗan siyasa zai raba zannuwan sallah ya ce mata uku ne suka kare eh a garin nan ya faru mata uku ne suka kare wasu a hannu wasu a gaba wai me ake wai tururuwar raba zannuwan sallah yanzu an ce an yi wa talaka adalci fi sabilillah ba wani tsarin da za a fitar da rabon zanen sallah sai an tara mutane su yi kokuwa ko a ce ana raba siga ko masara ko gero kaga ana ta kokuwa ai wani akwai rashin mutuntawa akwai rashin kimantawa wallahi ba za a fidda wani tsari ba a tantance wanda ya kamata a bayar a bi shi a danka masa ko a kira su lokacin da ba za a ga wuri a yi wannan kyautar ba ya kamata duk hanyar da za ka cutar da mutane dan za ka ba su sadaka wanda ka kiyaye wallahi ba daidai ba ne ba Allah tsare mu to saboda lokaci za mu takaita in Allah kai mu gobe sai mu tashi a kayin qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha ala saboda lokaci yana za mu takaita abinda mu kanta dai Allah ba mu lada kuskure muna roƙon Allah addu'a akwai neman addu'a ta musamman daga wajen uwa musulmai wani matashi ne dan uwan alarma ne wani saurayi ya bi ta kayansa a wani ɓata gari daga cikin 'yan yahudin nan matasa masu basira mara amfani da zan ce mara amfani duk basira za ka yi amfani kana da fara da sata ai ba ta yi amfani ba ya yi amfani da asusun bankin yaron yake satan kuɗi kuɗaɗe ta wannan yaron to sanadi haka aka kama shi da uwan nasa yana tsare yanzu haka alhali shi ba shi wannan aikin ba da haka yake neman a sanya shi addu'a Allah ta'ala ya kubutar da shi ya bayyanar da gaskiyarsa kuma ya shiryar da shi wancan mai mugun halin in mai shiriwa ne in ba shiriwa bane kuma Allah ba su ikon kama shi su dau matakin da ya dace a kansa da haka matasa mu ji tsoron Allah gaggawar arziki ba ta sa sabani eh hakuri da yin sana'a da dogaro ga Allah shi zai sa ya kuɗi duk wanda ya kama wannan sana'a za ka samu gaje lalacewa ne zai saci kuɗin ba amma ba za su taɓa wata amfani ba ko ba zai taɓa ganin albarka a rayuwarsa da haka wallahi mu ji tsoron Allah mu kiyaye duk wata sana'a ta ha'inci da zamba da sata Allah tsare mu sannan addu'a ta musamman ga yan uwan mu ma'aikatan lokacin ina ji har yanzu ba biya su ko an fara biya ne to muna musu addu'a lalle suna cin jarabawa wallahi amma akwai abin tausayi a ce yau azumi yana wata goma sha takwas sai mutum ba ba shi albashi wanda dama al'umma ba isa yake ba ana dai toshewa ne a buɗe wata kafa to gashi har yanzu dai ana ana turkawa saboda waɗanda ba nasu ba amma ya zo ya shafe su ko rigima ne tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha akan maganar canza asusun ba da kuɗaɗen karamar hukuma kaga wannan bai dace ya shafi ma'aikaci karami da yake karɓar kuɗi yana sayan masara da yana dama kuma yana wannan ba kamata ya sai a sayar da za a warware a biya su a ci gaba da dabbarwa to da haka dai muna musu addu'a Allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan lamarin Allah ya sa jinkirin ya zama musu alheri Allah ya ba su haƙuri Allah ya ƙara buɗa musu ta wasu hanyoyi ya kawo musu wadata da kwanciyar hankali salluwa da tafiya kare اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا بعد الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذب الدنيا بعد الآخرة اللهم اكفنا بهلاكك عن حرام واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلاكك عن حرام واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها